بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da haduwa a wannan yammaci na ranar alhamis yau muna 29 ga watan safar shekara ta 1448 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin 13 ga watan Agusta shekara ta 2026 ta miladiya daga wannan masallaci na shamakin zazzau Allah ya saka mai da alkhairi ya kara mai lafiya a nan kwana tukurwa cikin birnin Zaria yau na fara dai sai da na yi ta practice abu na fara dai a cikin darussan muna ahkamun تختص تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات وتفدكروا akan hukunce-hukunce wanda suka shafi mata mumirai Allah ya ƙara mana imani gaba da wannan littafi malam Salih ibn Fawzan al-Fawzan Allah ya saka mai da alkhairi shine ya rubuta shi idan ba manta ba muna magana akan inda malam yake kawo mana hukunce-hukunce da suka lazimci mata masu jinin al'ada na wata-wata za mu tashi a shafi na ashirin da tara, inda malam yake cewa ha'un wa ya harumu alal ha'idin labusu fil masjidi ya haramta ga mace mai haila ta shigo ta zauna a masallaci ni ƙaurihi sallallahu alaihi wa ala'adu sallama saboda faɗin manzan Allah sallallahu alaihi sallama da ya ce inni la أحل المسجد لحائد ولا لجنب Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ni ban bai wa mace mai haila izinin zama a cikin masallaci ba da ita da mutumin da yake da janaba a jikinsa rawahu Abu Dawud Abu Dawud ya rawaito wannan hadisi haka nan al-Imam Ibn Khuzaima ya rawaito shi da shi da Baihaqi kuma hadisi ne wanda yake mai rauni ta fuskar isnadi baya ga shi malam yace wa qaulihi da faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yace innal masjida lalle shi masallaci la yahillu li ha'idin bai halasta ga mace mai jinin al'ada wala junubin ba kuma ya halasta ga mace ko namiji wanda yake da janaba a jikinsa rawahu ibn majah ibn majah ya rawaito wannan waɗannan suna daga cikin dalilan da malamai suka kafa hujja da su malaman dukkanin mazhabobi guda hudu malikiya hanafiya malikiya shafi'iya hanabila dukkaninsu suna da fatawa akan cewa baya halasta ga mace wacce take halin jinin al'ada ta shigo cikin masallaci ta zauna daga ciki akwai wannan suna cikin hujjojinsu daga ciki akwai hadisin sallar iji wanda a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama yace idan za a tafi sallar idi hatta mata masu jinin al'ada su ma su fito amma in aka je sai ya ce wali atazilna alhuyyadul musalla mata masu jinin wata wata to su koma gefe kar su shigo cikin filin sallar idi amma idan an gama sallah su tsaya su saurari huduba da addu'a sai suka ce to wannan ya nuna hatta masallacin idi wanda asali fili ne kawai amma aka ce kada mata masu jinin al'ada su shiga famin babu aula masallaci ginanne kamar nan da muke ciki da kuma faɗin Allah da Allah yake cewa wala junuban illa adiri sabilin hatta tagtasilu kar ku shiga masallaci kuna da janaba sai dai kawai idan za ku ratsa cikin masallaci ne hanya ta biyo da ku kar ku shiga cikin masallaci sai kun yi tsahara wannan shine fatawar mafi yawan malamai a dace to daga baya wasu malamai suka zo da fatawa su ma suka ba da ita a cikin malamai muhaqqiqai da makamantansu har zuwa wannan zamanin suka sake kallon matsalar cewa abinda ta'alilin su menene wato illar hana mata masu jinin al'ada shiga masallaci shine ana tsoron kada su kai najasar wannan jini cikin masallacin saboda mun ji a baya cewa jinin al'ada najasa ne laysa annaka anil mahidi wal huwa adhan fa atadilun nisaa fil mahidi Allah ya ce adhan abu ne wanda yake na kazanta a saboda haka shi ko masallaci ana so a nesanta shi da duk wani abu da yake kazanta ne sawan wannan abin kazanta ne wanda yake mara tsarki kamar jinin haila din kamar bayan gari kamar fitsari kamar mushe kamar kwata da makamantansu ko kuwa wani abu ne ma daban wanda ba ne najasa ba amma mara tsarki mara kyan gani kamar misali kamar tsumma kamar matacciyar sutura kamar bola kamar tsintsiya ko wasu haƙƙi ko wani abu makamanci haka ana son masallaci ko da yaushe zama cikin tsafta cikin nagarta a ganshi tsaf-tsaf kamar ɗakin amarya yana daga cikin girmama masallaci shi ne a dinga tsaftace shi yana daga cikin girmama sha'irun layi tsaftace masallaci shi sa masu tsaftace masallaci suna da babban lada saboda suna yin aiki ne na gyara inda Allah ya fi so a cikin duniya saboda ce wanda malaman suka ce idan akwai wata bukata da za ta kai mace cikin masallaci wacce take mai jinin al'ada kuma za ta iya zama a masallacin ta tashi lafiya lau ba tare da ta ɓata masallacin ba su suka ce to wannan suna ganin babu laifi game da haka misali a wannan zamanin namu za ka samu wani lokaci ana yin karatu kamar yadda muke karatu cikin masallaci ko ana makaranta irin ta islamiyya ko kuma malaman ma ita ce ita mai jinin haila ma ita ce malama ana iya samun haka ko amma kuma a wannan zamanin har ila yau mata suna da dabaru da kayan aiki wanda mace tana iya ta yi shekara da shekaru ba a taɓa ganin ta ɓata jikinta ba da jinin haila ba ta taɓa ta wani saboda zamani ya zo da kayan aiki sanitary pads nan da sauransu amma a irin da ne da mata abinda suke kawai shine kunzugu tsamma ne kawai ake samu don tara jinin to yana iya ya jike ya yi sokin har jini ya zuba za ka wasu malamai suke ganin a wannan zamanin to illar ta kauce illar tsoron da ake ji za a ɓata masallaci to yana da wahala yanzu wannan masallacin na tabbata a cikin madina akwai mata da sun sha zuwa nan wuraren waɗanda suna cikin yanayin rashin sallah amma wataƙila a tarihi masallacin ba taɓa samun ta bata masallacin saboda kowa tana zuwa cikin shirinta saboda haka wasu malamai a wannan zamanin suke ganin babu laifi idan akwai bukata ta dole amma idan babu bukata wato darura to ta guje ma wajen shi yafi domin wannan shine fatawan malamai tun da da can wallahu alam saboda haka mace mai jinin al'ada asali ba a so ta zo masallaci ta zauna tunda dama ba sallah za ta yi ba amma idan wani laruri ya sa ta shigo masallaci to wannan a da ɗan sauƙi sauƙi in ji malaman Allah ya samu dace malam ya ce wa ya juzu la hal mururu bil masjidi min ghairi labthin kuma ya halasta mace ta shiga cikin masallaci ta shiga ta fito ta ɗauko wani abu ko ta karɓi wani abu ko wani abu makamancin haka ba tare da ta daɗe ko ta zauna ba li hadisi labsi aisha ta radiyallahu anha saboda an samu sai da Aisha Allah ya kara mata yadda ta shiga cikin masallaci din ta zauna ba tare wato hadisi Aisha Aisha ta shiga cikin masallaci lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata yana daga cikin masallaci yace nawilinil khamra al khamra min al masjid me ko mun wancan mayafin wani wani mayafin sa yana cikin masallaci sai ce me ko mun sai ta ce mishi inni ha'idun ina jini wato a iya saninta ita ma mai jinin al'ada ba ta shiga masallaci da haka da annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce ta ta kawo mishi kayan bukatar shi a masallaci sai ta bashi uzuri cewa ina fada larura fa qala sai yace inna haibataki laysat bi yadiki ai jinin naki ba a hannunki yake ba wato wannan sai nuna mana duk maganar da muka yi din can asali shine kar ta shiga amma in za ta iya shiga ta fito ba ta ɓata masallaci ba to babu laifi domin da a hannunta yake da za ta ɓata masallacin ita kuma ta yi amfani da asalin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gwada mata cewa babu laifi tun da wata bukata ce yanzu mijinta ne yace ta shiga masallaci ta dauko masa wani abu da yake bukata a kusa da inda take da haka babu laifi dan ta shiga wannan hadisi yana cikin sayin muslim da sunan abi dawud da tirmidhi da ibnu majah da sauransu malam ya sake cewa wala ba'sa an ta'tiya al-ha'id bil adhkar ash-shar'iyyah min at-tahlil wat-takbir wat-tasbih wal-adhiya babu laifi ga mace mai jinin haila ta dinga furta zikirori da aka saba zikirin safi da zikirin maraici da istighfari da hailala da salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma kamar yadda kuke yawan tambaya idan aka ce yau arafa ko yau daren lailatul qadri ko na makamancin haka ba za ki yi sallah ba ba za ki taba alqur'ani ba to amma wannan bai hana ki sauran addu'o'i ki ta istighfari kina hailala kina salati kina yin zikirori da sauransu waɗannan su ba ba hana ba za ki iya yin su a madadin abin da ba za ki iya yi ba na karatun alkur'ani da ɗaukan sa ko na sallah wa an ta'ati bil awrad ash-shar'iyyah al-mashru'ati fi as wal masa ki zauna ki yi zikirorin ki na safe da na maraice wa inda naumi da kuma wajen kwanciya bacci wal istiqabi da wajen tashi daga bacci wala ba sa an taqra'a fi kutubil ilmi kuma babu laifi ta karanta littattafai na addini kal tafsiri wal hadisi wal fiqh kamar littafin tafsiri littafin hadisi littafin fiqh duk da ana iya samun ayoyin alqur'ani a ciki kuma babu laifi dan mace ta karanta a halin tana halin jini malam yace fa'idatu ga wata fa'ida fi hukumi sufra wal qudra game da hukuncin as-sufra wannan fatsi-fatsin discharge da mata suke samu a daidai karewa al'adarsu wal kudura da wanda yake wanda yake brown shi a sufura shi ne wanda yake yellowish haka mai ruwan gwai da kwai shi kuma al kudura shi ne wanda yake abin nan brownish mai kama da ruwan ƙasa ko modi wanda ya kama da kwaɓaɓɓiyar ƙasa haka dukkaninsu suna fitowa ne a daidai kusa da ƙarewar al'ada yakan fara da wannan mai jajajaja sai kuma har ya juye zama fatsi-fatsi iyayenmu mata sukan ce mashi ɗaurayen mahaifa ko wannan menene hukuncinsa a sufuratu shai'un kasadidi ya aluhu sufura wani abu ne mai kama da sadid kamar ruwan ciwo amma kuma saman shi akwai yalo kamar yadda da yake ganin kwai idan an fasa shi shi kuma wal kudra shay'un kalaunin ma'i kamar kalar ruwa alwasikhi alkadri amma wanda ya gurbace kamar ruwan sama da in ya zuba akan titi ko a cikin kwatami kun ga ba zai zama ruwa haka gare gare ba ya cakuɗe da ƙasa fa idza kharaja min al mar'ati qudratun aw sufratun fi waqti adatiha fa innaha ta'tabiruhuma haidan ya'khudani ahkamahu as-sabiqa idan mace tana cikin kwanakin al'ada ta saba ta ga jini wanda aka sani da muka ji a baya inna damal haidi damun aswad yu'raf jinin haila wani jini ne baki mai baki baki wanda aka sanya yake to sai kika waye gari sai kika ga ruwa mai kama da ruwan ruwan ruwan ruwan ƙasa ko ruwa mai kama da ruwan ƙwai to har yanzu dai ana cikin jinin haila ba yi tsarki ba ya ce za ta ci gaba da yi masa hukuncin jinin haila wa in kharaja min al mar'ati fi ghairi waqti al adati amma idan ba lokacin al'ada bane a cikin kwanakin tsarki ne sai mace ta ga wani abu makamancin haka bayan ta yi tsarki fa innaha la ta'tabiruha shay'an to wannan ba haila bane wa ta'tabiru nafsaha qahiran hayyan ta nan da tsarki ta yi wani infection ne ko wani canjin yanayi ko wani abu haka a kwanakin tsarki idan an ga sufura ko kudura to ba jini bane amma a kwanakin haila idan an gan shi to har yanzu sunan shi haila li qauli ummi atiyya radiyallahu anha saboda fadin ummu atiya da tace kunna mun kasance mu mata a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama la na'uddu al-qudrata was-sufrata ba'da tuhuri shay'an bayan ganin tsarki kuma ma lissafin wannan fatsi-fatsi ko brown brown ba ma lissafin shi a matsayin wani abu muna kallon shi a matsayin tsarki ne wannan hadisi ma da yace rawahu Abu Dawud wa rawahu al-Bukhari duna lafzi ba'd al-tuhuri Bukhari ya ruwaito banda ba'd al-tuhuri din wato a koda yaushe wa hada da hukumar raf'i inda ahli hadisi wannan magana kun ga magana malama ummu atiyani amma hakan yana nufin hadisi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama li'annahu yu'tabaru taqriran min an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam saboda a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne hakan ya faru kuma annabi bai ce musu a'a kar ayi haka wa mafhumuhu ma'anar wannan karatu annal qudrata was sufrata qabla tuhri haidun ta'khudani ahkamun wannan fatsi fatsi a gabanin tsarki to haila ne yana ɗaukan hukuncin haila amma bayan tsarki to baya ɗaukan wannan hukunci insha Allah malam yace mallabi ta'rifu bihi almar'atu nihayata haidha menene abin da zai gwada miki cewa jini ya ɗauke yaushe ne tsarki ya zo ta'rifu zalika bin qita'id dami mace tana gane haka da tsinki da yankewar zuwan jini bi ahadi alamatayn wa zalika bi ahadi alamatayn da alama guda biyu alama guda biyu bayan tsagaitawa jini shi zai gwada miki cewa kin samu tsarki alama ta farko nuzulul qassatil bayda wa hiya bi fathil qaf ma'un abyad yattabi'u al-hayda yushbi'u ma'al jassi abinda mace za ta gani na farin ruwa wanda yake biyo bayan karewar jinin haila bayan jinin ya bushe ko ya tsaya ya ɗauke sai kiga wani farin ruwa ya biyo baya wanda ya kama da ruwan filasta abinda yake nufi irin farin siminti kamar da ake sakawa a jikin tiles don aka jika ruwan shi za ki gan shi fari sal kamar an jika madara to haka za ki gan shi wa kad takunu bi ghairi launil bayan wani lokaci yakan zama ba kalan fari karara ba wani kala mai dan duba kamar off white wa faqad yakhtalifu launuha bi ikhtilafi ahwalin nisa kuma yana sabawa da gurgurdan yanayin mata yanayin shekarun su yanayin lafiyar jikin su yanayin irin abincin da suke ci duk yana sa a samu wani bambanci saboda haka ba dole kin ganshi yadda aka siffanta din nan ba amma dai ruwan da ke biyo baya bayan karewan haila dama kin san adadin kwanakin ki kin san kwana uku kike yi ko kwana biyar ko kwana bakwai to zaran kwanakin nan sun yi kina sa ran ga abin da zai biyo baya to zaran kin ganshi shikenan kin ga tsarki to daga san da kika ganshi ne zaki lissafa kin ga tsarki kar ki ganshi da rana ki fara tunanin tun na safe ne ko ki ganshi da asubahi gari ya waye ki fara tunanin tun na jiya ne a'a na yanzu ne daga yanzu da kika ganshi ne hukuncin ya wuce hukuncin sallah hukuncin azumi hukuncin tsarki da sauran mu'amaloli duka daga sanda kika ganshi ne zaki lissafa ina fata muna ganewa abu na biyu alama ta biyu aljufuf shi kuma sai kuma bushewar al'aura wa huwa an tudkhila furqatan aw qit'atan fi farjiha thumma tukhrijuha jaffatan laysa 'alayha shay'un la min ad-dami wa la min al-qudrati aw as-sufra akwai matar da ita kuma za ta ga cewa al'aurata ne ta bushe daga wani wani maiku idan ta dauki auduga ko wani kyalle mai tsafta ta ainihin saka shi a cikin gabanta don ta tabbatar da babu jini kuma tabbatar da shi daga babu jini ko babu sufra babu kudura mu tsarki ya zo kenan wannan shine ɗaya daga cikin alamu guda biyu da mace ke gane cewa tsarki ya riske ta wannan kenan to bayan an yi tsarki an ga tsarki sai kuma me ya rage abu na gaba ga mace bayan ta ga tsarki shine malam yace yaldamul haidu inda nihayati haidiha an tabtasira abin da yake akan mace bayan ta ga tsarkinta shine sai ce wankan tsarki وذلك بأن تغتسل تستعمل الماء بنية الطهارة في جميع بدنها تي amfani da ruwa da niyyar tsarki ga dukkanin jikinta dogale kauli sallallahu alaihi wasallama saboda fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa fa idza aqbalat haidatuki fada'i salata idan haidaki tazo ki daina sallah wa idza adbarat idan ta juya baya annabi yace fagtasili an kiddama sai ki wanke jinin wasalli sai ki kama sallah haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ma wannan mata ta zo wurin shi idan muka duba wannan hadisin zamu ga cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya dunkule magana ya kasa yi mata bayani dalla dalla saboda kunya da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake har tana ce masa me kake nufi yace na ce miki ki wanka har sai da ta shiga cikin gida wurin mata suka mata bayani haka wata na sayyida Aisha radiyallahu anha tana yi wa mata karatu sai ta ce idan kun je gida ku gaya mazan ku karatun nan ku ce su ma su yi kaza su yi kaza sai aka ce to ki gaya musu ta ce ina jin kunyan yin magana da maza a sai da Aisha radiyallahu anha saboda haka ana so ya zama cewa karatun da ya shafi maza a samu maza da za su yi musu karatun da ya shafi mata a samu mata da za su yi musu larura ne take sa har namiji wa mata irin wannan karatu saboda haka wajibi ne mata su miƙe su iya waɗannan karatuka don su yi wa uwansu mata domin duk bayanin da namiji zai yi akwai abin da ba zai iya yin bayanin shi yadda ya kamata akwai abin da kuma kunya za ta kama shi akwai abin da inda namiji zai saki jiki ya tafara sai a ce kuma wannan malamin dan iska ne haka za a ce dole malami na islamiyya na mata ya zama cewa yana da kaidi yana da yana da dabaibayi a cikin abubuwan da zai iya faɗa sannan kuma akwai abin da zai faɗa mata suna ganin shi kawai a a ɗage ne cewa bai ma san yadda abin yake ba ko shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake sa matan shi suna yau mata ƴan uwansu waɗannan bayanai haka ya kamata kowace mace musamman waɗanda kuke karantarwa a cikin ku malaman islamiyya to ku tsokari ku iya wannan karatun yadda ya kamata don ku koya ma ƴaƴanku ku koya ma ɗalibanku ku koya wa sauran mutane a takaice annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ki wanka ya ce mata kawai ki wanka bai mata bayani dalla dalla ba a takaice mala ya kawo mana siffar wanka yake cewa أن تنوي رفع الحدث أو الطهارة للصلاة ونهوها ثم تقول sannan za ta yi wanka ya zama wannan wankan da niyya za ta cire wa kanta kari za ta yi tsarki wanda za ta yi sallah da shi sannan ta ce bismillah sun matafidul ma'a ala jami'i jismiha wa tarwiya usula shari ra'asiha sannan ta wanke dukkanin jikinta ta tabbatar ruwa ya kai jiya zuwa tushen gashinta wala yalzamuha naqduhu ba dole ta warware kitsanta ba in kana madfuran idan ta riga ta yi kitso wa inna ma tarwihi bil ma'i ta tabbatar da ruwa ya jika ko ina wa in ista'malat as-sidra aw al mawad al munazzifa ma al ma'i fa hasanu in ta amfani da magariya ko wani abu cikin abin da ke sa tsarki ko abin nan da ake ci mishi wannan da ake ci mishi da ake ci mishi turaren tsahara maɓu tsahara ake ci mishi ko biskut tsahara to ya yi kyau abin da ake so ga mace wadda za ta yi wankan tsahara shine farko a tsefe gashi ba dole ba musamman wata ke tana da gashi da yawa ko kuma bata jima da yin kitsanta ba mijinta bai gama gani ba ba dole ta tsefa kashin nata abin da yake dole shine ruwa ya kai ciki da kin ga idan dama mace kwaikwaido ce dama ruwa na shiga ko'ina ba ta da wani matsala ko wannan kafin da ake cewa dole sai an tsefa kai ba daidai bane gawa ce dole sai an tsefe mata kai amma mai rai ba dole bane haka wankan janaba da wankan haila hukuncin su daya ta wannan fuskar amma idan ta tsefe to ya fi abin da yake dole mu ji wannan abin da yake dole shine shigar ruwa idan ruwa ba zai shiga ba sai an tsefe to sai a tsefe ne sada yake nan na biyu a tanaji turare wanda matan da abin da suke kenan za su bi duk inda jinin ya taba su sanya turare don ya kawar da karnin jinin sannan ana so mace ta dinga yin ta aske mara ta a daidai wannan lokaci don ta samu ta yi tsarkinta mai kyau sauraka daga nan kuma sai shi wankan idan an yi alola kafin a yi wanka to wannan sifatul kamal kenan shine siffa mafi kyau amma idan an tsaya iya wanka kawai to shi ma yayi iya wanka ko da da shawa ne ko da a ƙasan shawa ne za ta shiga ta wanke cikinta duka ruwa ya taɓa ko ina ta dirje to babu laifi haka nan babu laifi amfani da wani abu mai ƙara fitar da datti kaman sabulu kaman abin nan bat gel kaman magariya ko sabulu ɗan gana ko sabulun salo ko duk wanda ya sawwaka amma in an yi amfani da wannan to sai an zuba ruwa daga baya ya ɗaure shi ga baki ɗaya haka zaki yin wankanki na tsarki tare da wankanki na gayu wannan ya halasta a da can an ta yi rigima akan cewa wankan tsarki da sabulu kaza kaza kaza kaza duk wannan ba sai an yi wani rigima akan shi ba abinda yake so da ya zama da ƙarshe dai ruwa wanda yake mai tsarki na tsarkakewa ya bushe jikin mutum to wanda ta haka da niyyar tsarki shikenan ta tsarkaka ciki ci gaba da sallaki da sauransu idan a cikin wankan kin yi alula zaki iya yin sallah da wannan alular idan a cikin wankan baki alula ba wanka kawai kika yi sai ki zo ki yi alularki daga baya wadda aka sani wa yustahabu akhadhu qit'atin fiha miskun babu laifi a samu wani dan auduga ko wani abu wanda yake da turaren almiski aw ghayruhu ko wani sami da tibi na turare taj'aluha fi farjiha ba'da al-iktisali ta sanya a cikin al'aurata bayan tsarkin dan ya kawar da karni da ke cikin mace li amrihi asma'a bidhalika saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa asma'u sai ki nemi turare sai ki tsarkake jikinki to shine yanzu ake amfani da wannan da ake cewa miskut bahara ko kuma irin wani abu irin kamar turare na bakur wanda yake na na hayaki ko turare na mai ko umra ko duk abin da ya sawaka ne cikin abubuwan da kuka san kuna amfani da su ba a so ne daga baya ya zama cewa akwai raguwar karni ko warin haila a tare da mace malam ya sake mana wani tambihi mai muhimmanci game da cewa ya ce idan tsohuratul ha'idu aw nufasa'u qabla ghurubi shamsi lazimaha an tusalli adh-dhuhra wal 'asra min hadha al-yawm kamar yanzu da muke wajen karfe biyar da rabi ko shida saura daga nan har zuwa faduwar rana har zuwa kusa da karfe bakwai kun ga ai lokacin azhar ya wuce kuma lokacin la'asar ma yanzu ya zama laruri ko to idan mace ta ga tsarki a daidai waɗannan lokutan ko da a ce kafin ki gama shirye-shiryen tsarkin ki ki gama har dare yayi to har yanzu ana bin ki sallah azhar da la'asar zaki rama su shine magana saboda kin ga tsarki lokacin su bai fita ba da sallar azhar da sallar la'asar suna da tarayya akan lokutan su kamar yadda sallar magriba da isha suke da tarayya akan lokutan su saboda kai nake ga tsarki kafin rana ta fadi za ki rama azhar da mene da la'asar idan ke ga tsarki kafin asubahi kafin alfajir ya keto za ki rama sallolin ki na wannan daren za ki rama ainihin sallar isha wanda lokacin ta baya fita da mu ina fata mun gane wannan yace a ومن ومن طهرت منهما قبل طلوع الفجر لازم ان تصلي المغرب والعشاء haka nan wanda ta ga tsarki kafin sallar kafin fitowa alfijir za ta rama salloli guda biyu afwan na ce isha kawai za ta rama magriba da isha min tilkan laila na wannan dare li'anna waqta salati thaniya waqtun lis-salati al-ula fi halil udhri domin lokacin sallar isha kuma dai ha ila yau shine lokacin sallar magariba idan mutum na da uzuri kamar uzurin tafiya ko rashin lafiya haka nan lokacin sallar la'asar yana haɗe da lokacin sallar azhar ga wanda yake da uzuri kamar mara lafiya ko matafi قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في الفتاوى ya kawo mana magana al-imam shaykh al-islam ibn taymiya a cikin majmu'ul fatawa cikin mujalladi na 22 daga shafi na 434 da yake cewa wali hadha kana jumhurul ulama'i kamalikin wa shafi'i wa ahmada idza tahuratil mar'atu al-ha'id fi akhir an-nahari sallat adh-dhuhr wal-'asr jami'an waɗannan malamai al-imam malik da shafi'i da al-imam ahmad Allah ya gafarta musu gaba daya suka ce idan mace ta ga tsarki a ƙarshen wuni za ta sallaci azhar da mene da la'asar wa idza qahurat fi akhiril layli idan kuma ta ga tsarki a ƙarshen dare sallatul maghrib wal isha jami'an za ta sallar magariba da mene da isha gaba daya kama nukila zalika an abdurrahman ibn auf wa abi hurairah wa ibn abbas haka nan cikin malaman sahabbai an hakaito wannan magana daga abdurrahman dan auf da abu huraira da ibn abbas Allah ya kara musu yadda ga baki da su lian alwaqta mushtarakun bayna salatayn saboda lokacin lokaci ne na tarayya tsakanin salolin guda biyu fi halil uzuri ga mai uzuri fa idza qawrat fi akhir nahari fa waqtu adh-dhuhri baqin faltusalliha qabla al-asr idan ta ga tsarki kafin magariba to har yanzu tana cikin lokacin azhar sai ke sallar azhar din tare da la'asar wa idza qawrat qabla fi akhir layli fa waqtu al-maghrib baqin fi halil udhri in ta yi tsarki ga gabanin alfijir to lokacin sallar magariba ya saura har yanzu tare da lokacin isha'i ga mai uzuri faltusalliha qabla al-isha'i sai ai sallar tare da isha intaha magana shi ta gare wa amma idza dakhala fiha waqtu salatin thumma hadat أو نفست قبل أن تصلي فالقول الراجح أنه لا يلزمها قضاء تلك الصلاة التي أدركت أول وقتها أما إذا باين زوال الرانا سيدني يزومكي ko bayan faduwar rana sai jini ya zo miki to a magana mafi inganci ba za ki rama wannan sallah ba ta wannan lokacin Allah ce adrakat awwala waqtiha wanda kika shiga farkon lokacinta thumma hadat aw nafisat sannan jinin haila ya zo ko jinin haihuwa kabla an tusalliha gabanin ta sallace ta to babu wannan ramuwa dama duka ma ba za a rama ba aiko qala shaykhul islam ibn taymiyyah rahimahullah fi majmu'ul fatawa ya sake cewa wal azharu fi fi dalili madhhab abi hanifata wa malik annaha la yalzamuha shay'un dalili mafi karfi shine ga matar da ta fara jini bayan lokacin sallah azhar ya shiga bata samu tayi ba ko lokacin sallar magariba ya shiga bata samu tayi ba to babu ramuwa a kanta da yanna alqada'a innama yajibu bi amrin jadidin domin ramuwan sai an samu wani sabon dalili da ce ta rama wala amra huna yulzimu hadir qada'i kuma babu wannan umarnin wali annaha akharat ta'khiran ja'izan fi ghairi fa hiya ghairi mufrida kuma dan ya halatta mutum ya jinkirta lokacin sallah ba da zaran ta yi zawali rana ko ta faɗi zai yi sallah ba musamman ga mata wa amman na'im wan nasi wanda ya bacci fa har lokacin sallah ya wuce da wanda ya manta har lokacin sallah ya wuce wa in kana ghayra mufarritin duk da yake shi ba ya yayi wasa bane aidan fa inna ma yaf'aluhu laysa qaba'an abinda aka ce wanda ya bacci da zaran ya tashi ya rama sallah ko wanda ya manta da zaran ya tuna ya rama to shi ba ya sallar shi ba ramuwa bane a yana yin sallah ne kamar ya yi ta akan lokacinta domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba shi da lokaci in ban da wannan lokacin ba da wani lokaci da ya kamata ya rama ta in ba wannan lokacin ba yan wa masu albarka wannan shine hukunce hukunce da mala ya kawo mana game da jinin al'ada sai mu tsallaka inda yake cewa al-istihadatu wa ahkamuha jini na istihaba shine jini wanda ya shafi cuta ko rashin lafiya ko larura da ya saba wa jini da aka sani na yau da kullum a cikin mata aka samu mata wanda Allah yake jarabta su da wasu larurori tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an samu mata da yawa masu irin wannan larura al-imam ibn hajar a cikin fatul bari sai da ya bibiya ya bibiya ya tattaro sunayen mata wanda suke da matsalar jinin istihara ya samu mata da yawa sun kai wajen mutum sha biyar ko wani abu waɗanda a tarihance an same su da wannan larura akwai matar da take tara bokiti ya cika da jini kafin kafin wuni akwai wanda zaki ga ko a yanzu wata har jini ya dinga fitowa da gudan jini kamar an yanka saniya wannan larura ne da Allah ke zauta wasu mata da shi wani yana faruwa kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana samun shedanin aljani ya je ya cizge wata jijiya ko ya lalata wata magudanar jini sai jini ya dinga zuba babu kankautawa wani kuma yakan faru ne a sakamakon wani kamar larura haihuwa ko bari ko kuma a zamanance shaye-shayen magunguna da mata suke iri daban-daban maganin kaza maganin kaza maganin kaza maganin ni'ima maganin kaza maganin neman tsayi da haihuwa ga sanan iri daban-daban allurai da ake dinnan kun fi ni sanin wannan suna zuwa da rikici iri daban-daban ga mata Allah ya kyauta to da Allah ya jarabce ta da wannan na farko sai ki tashi ki nemi magani ki je asibiti ko wajen wasu masu ba da magani na gargajiya wanda suka iya irin wannan harka a duba a game abin da ya kamata a baki idan Allah ya sa an dace an samu waraka to alhamdulillah idan ba a dace ba kuma yana cikin jarabawa da Allah ya biki sai ki hakuri akwai mutanen kirki waɗanda Allah yake musu jarabawa iri daban-daban akwai wani babban mutum cikin tabi'ai da yake ce mishi mai sunan shi sunan shi ma ya ɓace mai yanzu yanzu yake cewa shi daga cikin jarabawa da Allah ya mishi duk abin da ake samu ake roƙon Allah a samu a duniya shi ya roƙa baya samu inda na duniya ne ta kai ga irin jarabawa da Allah ya mishi ya ce wata na taɓa hawa wani jaki jakin ya ƙi tafiya aka daki jakin na aka dake shi ya ƙi tafiya ya ce ina sauka da wani hawa kawai sai ya tafi sai a ce wannan ai karfa ne ko ko mai farar kafa amma kuma malami ne cikin malaman musulunci cikin waliyai to akwai wanda zaki ga Allah zai ta miki jarabawa a duniyar nan to kai ki fara tunanin kamar Allah baya son ki ta yi ma Allah ya fi son ki a cikin mutane ma duba annabin Allah Ayyub alaihi salam annabi ya ba mu labarin cewa sai dai shekara goma sha biyu bai da lafiya sai an kwantar sai an tayar sai da komai nashi ya kare har matan gidan shi sai da suka ce mu dai a sake mu mun gaji ba ba za mu iya ba har ƴaƴan shi suka gudu suka ba shi waje komai sai da ya siyar dabbobi kuɗaɗe gidan da yake zaune komai nashi sai da ya kare amma annabi ne na Allah daga baya kuma zai warke Allah ya ce kuma muka bashi abin nan din shi ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan minna Allah ya ninninka mushi shekara goma sha biyu jama'a ba fa kaɗan ba ne yanzu muna 2026 ko mutum daga 2014 zuwa yanzu shine shekara goma sha biyu 2014 tun kafin bariya wa mulki kenan a ce tun lokacin mutum bai da lafiya kuma har yau ai sai ya gaji da kanshi shi ma yan asibiti ma za su ce ne kawai a je gida a jira ta Allah to Allah yana son shi ne mushi wannan watakila ke kin kwana arba'in ko sati ɗaya ko kwana uku baki da lafiya amma duk kin shiga cikin damuwa kina ganin Allah bai kyauta miki ba kina kina jefa da Allah magana iri iri ce to mu mun san mai muka wa Allah ba ko dai muna sallah muna azumi amma dai shikenan to ya ka iyare da mahaliccinka ba ku kuke cewa ba ai tutturo da malamin islamiya saƙonni da voice note kaji wata kamar tana so ta zama kafara da haka dinga haƙuri jama'a Allah ya tsara wannan rayuwa cike take da jarabawa da ya ce inna khalaqana lil insana fi kabad babu wani mutum da zaki ganshi ya ce salin alin bai da wata matsala babu wannan mutum kowa dai ya san tashi kawai amma duk mutum da rintin da kan masu kuɗi da shugabanni da sarakuna da malamai da attajirai da suwaye masu waɗannan da ake cewa celebrities masu da ake kalla waɗannan har zuwa kan mutalakawa da yayin nasu wala kowa na da matsalar shi kuma hanya ce da Allah yake bi yana nuna mana cewa shine ubangijin mu ba mu muke da kanmu ba sannan kuma hanya ce da Allah yake kankare mana zanuban mu da katobarar da muke yi kuma ya dinga dawo da mu cikin hayyacin mu domin idan mutane ba su da matsala to za su zama yan duniya ne ba dan kadan ba da Allah yake cewa wala basallahu rizqa li ibadihi la bagaw fil ardi wannan dan matsalar da ke samu su suke sake tuna Allah kike yin istighfari kike tuna lahira da za a ce baki da matsalar komai da shargallan ki kawai zaki ta yi hanki zaki halaka da ka wanda ta samu kanta da irin wannan larura sai ta yi hakuri ƴan uwanta ma su yi hakuri mijinta ma ya yi hakuri haka Allah ya kaddara menene istihaba yace sailanu dami fi ghairi waqtihi ala sabili nazifi min araqin yusamma al-azil ya ce shi ne zubar jini wanda zai ci gaba da zuba ba lokacin da aka saba ganin zubar shi ba daga wata matsala a jikin wata jijiya dama veins su ne jijiyoyin da suke fitar da jini idan aka samu idan aka samu wata daga cikin su ta dan murɗe wata kuma ina malam ne yake wata kuma daga daga haihuwa ko ko miscarriage bari ko kuma shan wani magani kamar yadda muka faɗa sannan kuma akwai na gado wata kakata ce take yi sai ta ma sai ta biyo kakar kamar yadda ya kama da kakar ko aka sa mata sunan kakar sai kuma ta ma da irin ɗabi'arta wata kuma uwarta wata a cikin dangi su yana faruwa to irin wannan sai a nemi magani wal mustahadatu amruha mushkilun lishtibahi damil haidi bi damil istihaba ita mace mai larurar jini to al'amarinta yana da sarƙaƙiya saboda ya yi kama da jinin can na haila jinin haila kuma an sa hukunce-hukunce shi babu sallah babu azumi babu zuwa wurin miji babu shiga masallaci babu karatun alkur'ani babu ɗawafi shi kuma jinin istihaba duka waɗannan ba a hana ba to amma a tantance wanne ne dan idan na haila ne kada a aikata waɗannan abubuwan idan na istihaba ne kuma sai a aikata kuma aka ce kina da jinin istihada kika mai hukuncin haila kin ga ba kiya yin sallah ranar ko sallah ta hau kanki ba kiya yin azumi kuma kina yin azumi kuma ranar bai kamata ki ba ko kuma ba kiya yi kuma ba kirama ba da kuma sauran abubuwa da haka shi yasa dole sai an tantance su dan kowanne hukuncin shi daban ne fa idza kana damu yanzilu min ha bistimrarin idan jini yana zuba ko da yaushe aw galibin ko mafi yawan lokuta galibin wakati faman ladhi ta'tabiruhu minhu haidan mace ce ta yi wata guda wata biyu wata uku kullun cikin jini ko ta ta wuce kwana ashirin ta wuce kwana goma cikin jini to waɗanne kwanaki ne jinin haila wanne ne kuma jinin istihada dan katta ba azumi da sallah ran da ya kamata ta yi dan kuma katta azumi ke sallah ran da bai kamata ta yi ba dan kuma kada ta mu'amala da mijinta ran da bai kamata ba fa innal mustahaba yu'tabaru laha ahkamu qahirat domin ita mai jinin istihara hukuncin ta ɗaya da mace mai tsarki saboda haka a ƙarƙashin haka mace mai istihada tana da ɗayan hukunce hukunce guda uku hukunci na farko ya zamana cewa tana da al'adar jini wanda ta sani ta san kwanakin jininta ta san kwanakin da take yi kafin jinin istihaba tun kafin ta fara wannan misali ta san cewa kwanakinta kwana biyar ne ko kwanakinta kwana kaza ne da haka kuma ta san cewa daga farkon wata take yi ko tsakiyar wata ko ƙarshen sa to wannan za ta bar yin sallah ne kawai a asalin kwanakinta da ta sani da sauran hukunce-hukunce ita ce ake cewa al-mu'tada ko saboda haka iya wannan kwanakin su ne ba ta yi sallah ba ba ta yi azumi ba sauran kwanaki kuma ta yi wanka ta ci gaba da mu'amalolinta saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ummu habiba tana ɗaya daga cikin masu wannan larura ya ce mata umkuthi qadara ma kanat tahabisuki haidatuki ki daina sallah gwargwadon kwanakin da haila kike hana ki sallah sun magtasili wa salli sai ki wankan ki shiga da sallah wato mace ce dama can tana da al'ada ta sananniya wata rana kawai sai ta samu larura sai ta ci gaba da amfani da al'ada ta sananniya ba za ta yi sallah a wannan kwanakin ba haka nan saboda hadisin Fatima bintu abi jahshin da annabi ya ce mata fa inna ma zaliki irqun yace ai wata jijiya ce ta samu matsala walaysa bi haidin ba haila bace fa idza aqbalat haidatuki fa da'is salata idan haila ki tazo to ki bar sallah wannan yana cikin sahih bukhari da muslim wancan kuma na ummu habiba yana cikin sahih muslim to wannan shine yanayi na farko na mace wace iri ita ce al-mu'tada wacce ta san jinin hailarta kwanakinsa ta san farkonsa ta san ƙarshensa ta san cewa ita inda take haila tana yin kwana biyar kuma koyaushe kwana biyar ɗin sabuwa ne daga farkon wata ko daga tsakiyar wata ko daga ƙarshen wata ko daga ashirin da ɗaya ga wata ta san kwanakinta ne ta ci gaba da yin wannan kwanakin ma'ana kina rayuwa da mijinki salin alin sai kika je kika shiga wannan jaraba ta shan magani na hana haihuwa kina sha kawai sai rikita miki haila aka rasa wanne ne haila wanne ne ba haila ba kwana ashirin da kaza kwana talatin da kaza ana ta jini ku sai ki amfani da asalin kwanakin ki sanannu waɗannan sauran kuma sai ki garzaya ki ga kullu likitan da ya sa miki wannan abin ya je cire miki in plan ne ya saka miki ko waje ne da abin da ya je zargafa miki sai je cire miki Allah ya kyauta yace take take ruga da gudu kofar da ake cewa ko gamba sawaba yaje a cire miki ko asibitin rini ko asibitin ina ne hali na biyu shine halin wadda take tana da al'ada ta sananniya kuma tana da jini wanda yake a yana rabu yana kama da haila wani kuma bai kama da haila wato jininta ya bambanta akwai jinin da kwanakin da idan jinin ya zo ita bata iya tantance shi da kwanaki kawai ba amma tana iya tantance shi da yanayin jini jinin akwai baki din nan mai karni iya kwanakinsa akwai kuma wani wanda yake jini ne kamar an yanka kaza ko an yanka rago jini ne haka jazir wani ma har da kumfarsa wato jini ne mai rai in kun tana mun fara a can wancan abin da sai yake yin baki ya yi datti saboda jini ne matacce babu rai a jikinsa to wanda ta iya gane wannan da kalar jini da ƙarnin jini ko da warin jini masu mai duhu da ƙarni shine jinin haila wanda yake jazir mara ƙarni shi kuma shine jinin istihada to wannan za ta yi amfani da kalar jini da haka za ta ci gaba da dubawa ta san daga kalar jini mai datti baki to haila ne san ta kalar jini jazir shar to istihada ne sai ce sallah a lokacin istihada ta bar sallah a lokacin da ba na istihada ba shi ma wannan saboda Fatima yar Abi Hubaishin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata idza kana damul haidi idan lokacin jinin haila ne fa innahu aswad shi baki ne yu'rafu ana gane shi fa amsiki anis salati sai ki bar sallah wa idza kana al-akhar idan ɗayan yazo wanda ba baki ba da ake ganewa nabi ya ce mata fatawabba'i sai ki alolaki wa salli ki ci gaba da sallah wani yana cikin sunan abi dawuda da nasa'i da al-imamu abu abdullahi hakim ne sabu hali na uku shine wanda ba ta iya ganewa da kwanaki ba kuma ta iya ganewa da kalar jini kalar bata bambanta ba ko kuma ta kasa cantancewa sannan kuma ta san asalin kwanakinta ba kun ga bace kama da bai lissafi da kwanaki ba ba ta yi kama da mai lissafi da kalar jini ba ko saboda abin ya birkice mata ga baki ɗaya ta rasa kan ta rasa kai da gindin al'amarinta ta ya za ta yi ita wannan ita ce wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai ta zaɓi wasu kwanaki shida ko bakwai a cikin kowane wata ta ayyana su a matsayin kwanakin haila domin wannan shine mafi yawan al'adan mata annabi ya ce muhamna bintu jahash kanwan matarsa Zainabu bintu Jahsh yace mata yace mata fa inna ma hiya rakdatun min ash-shaytani zungura ce daga shaytan dan ya rikita miki al'adaki sai yace fatahayyabi sittata ayyamin aw sab'ata ayyamin thumma gtasili ki lissafa kwanakin hailan ki shida ko bakwai in ki lissafa shida tsarki kwana 24 in ki lissafa bakwai tsarki kwana 23 فإذا استنفعتي فصلي استنفعتي فصلي أربعة وعشرين سيكي صلى قوانكي عشرين دهدو وثلاث أو ثلاثة وعشرين صلى قوانكي عشرين دهدو وصومي كمكي أزم wato a cikin kwanakin wata talatin sai ki ɗauki kwana ashirin da uku na tsarki kwana bakwai na haila ko kuma kwana ashirin da hudu na tsarki kwana shida na haila sai annabi ya ce mafi yawan mata hailarsu ba ta wuce mafi yawan mata hailarsu ba ta wuce kwana shida ko bakwai ana iya samun mai kwana ɗaya mai kwana biyu mai kwana uku mai kwana hudu mai kwana biyar amma dai da wuya ta wuce shida ko bakwai ɗai ɗai ne suke wuce haka haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wannan mata hamnatu bintu jahsh radiyallahu anha nabi ce fa inna zalika yujzi'uki to wanda ta kasa gane kan gadan jininta to wannan ya ishe ta ta yi amfani da shi wa kazalika fas'ali annabi ya ce mata ki dinga yin haka kama ta'malun kama tahidun nisa'u kamar da mata suke yin haila wannan tirmidhi ya rawaito shi da haka muna da guda uku al-mu'tada al-mumayyiza alfaƙida haka malafi suke ce musu almu'tada ita ta farkon can wata san kwanakinta almumayyiza wadda ke gane jininta da kalar jini sai kuma alfaƙida wata shiga cikin halin haƙula'i ta za ta yi wannan lissafin alfa da kuna ganewa wannan katin na dai shi ne kawai saboda bai da niyya a matsayin na bakalla ce zan zo na wannan mamata wannan karatun ai akwai kunya ko kina ko ga nake nake ta kwaba nake ta abin nan yawa da haka in sauran tambayoyin ku tambayi malaman ku ga sanar da a cikin ku to wannan shine bayani game da mata masu jinin istihada shine ya kawo mana magana ibnu taymiya da yake cewa wal alamatu allati qila biha sittun akwai alamomi guda shida da ake tantancewa da su imma al'ada fa inna al'adata aqwa thalas al'ada ita ce mafi ƙarfi da annal asla maqamul haidi duna ghairihi saboda haila ita ce asali wa inna tamyizu da kuma mai tamyizi da kalar jini da annal damal aswada as-sakhinan muntanna aula an yakuna haidan min al-ahmar domin wannan jini baki wanda yake wato sahil mai dumi wanda yake kuma afwan mai datti datti mai wari asahin bisa wanda yake mai datti da wari wannan shine fi kama da haila fiye da shi wannan jan da kuma na uku wa imma itibaru ghalib adatin nisa'i ko kuma amfani da al'adar mata li anna al-asla ilhaqul fardi bil a'amil ghalib sannan ya ambaci sauran alamomin a da haka waɗannan su ne alamomin da mata suke amfani da su don gane ainihin wato istihadarsu so sannan baya ga wannan akwai abin da yake ana so mace mai istihara ta dinga yi daga ciki akwai na farko ta yawaita tsarkake jikinta domin ta fitar da duk abin da yake na datti a jikinta musamman za ta yi sallah shi ake cewa duk sallah ta yi alula ta yi tsarki ta yi alula sannan kuma ta yawaita amfani da abin da zai tare ta daga wato zubar jini a ko da yaushe wata za ka ga pampers ma bai yi mata duk in ta saka nan take babba zake ci mishi kuma san tani fat babu wuya ka ji ya jiki to wannan sai dai addu'a kawai shi yasa wata ba ta iya zuwa ko ina ba ta iya tafiya ba ta iya zuwa kasuwa ba ta iya zuwa gaisuwan mutuwa ko ko abin ta nan kullun a gida kamar an aje durowa ba ta iya motsawa to wannan kaga ta zama larura Allah ya sauwaka zaka duk sallah sai ki dinga yin tsanki ki alula in ki sallah ko da yaushe a sannan ita wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata da da'u salata ayyama iqra'iha thumma tagtasilu wa tatawadda wa inda kulli salati annabi ya ce mata ta dinga yin alula tare da kowace sallah haka nan ana so kuma ta dinga amfani da auduga alqutun ko kuma duk wani abu mai tsarki saboda guje ma infection in za ki amfani da abin da za ki dinga ki dinga saka abu mai tsarki auduga ko kuma duk wani kyalle wanda yake mai tsarki an yi an wanke shi an tsabtace shi inda hali ma an yi sterilizing din shi idan ba ki da abin sterilizing zai ki dinga saka mishi abin nan abin tsarkakewa din nan jig ko kuma a dinga dumama shi da kasko ko a goge da ayon duk wannan yana kashe wasu kwayoyin cuta kafin a yi amfani da shi Allah ya kyauta Allah ya ba mu lafiya mai ɗorewa da abin da zai tsare mu daga dukkanin abubuwa na na na na na fitintunu da rigingimu ire-iren waɗannan da wannan su suke dawo kula a ce a ta rigima a ta abubuwa ko a zargi wani a ce shi ya asiri ko ta yi asiri ko kuma mijin ke ce shi sai ya yi auri wata wallahi ba zai iya da mai larura ba da sauransu to Allah ya masu fama da matsala Allah ya yi mana gaba ki Allah ya ba kowa lafiya wanda suke da shi Allah ya sa kafara ne za mu saurara a nan insha Allah su wani lokaci wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh